الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar juma'a 26 ga watan juma'a da akira shekara ta 1433 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 18 ga watan biyar shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih kafin darasi na yau ba laifi idan da 'yan tambayoyi suna iya gabata na wai game da hashashen mai kiwo ko kuma mu ce malaman falaki masu kula da yanayin sararin sama da suke ba da labarin cewa a gobe za a yi zafi mai tsanani a wuri kaza ko a wuri kaza za a yi ruwan sama kamar da bakin kwarya da ko kuma cewa akwai wata iska guguwa za ta motsa a gobe a daidai lokaci kaza shi ne matsayin wannan al'amari a matsayinka na musulmi baya halatta ka gasgata kuma shi a matsayin shi din musulmi ne a iya hashashen shi da yi da aune-aunen shi da yi cewa akwai girgije zai taso girgijen kuma takan iya yiwa ya yi ruwa to abinda zai yi ba zai yanke shakka bai ce tabbas za a yi ruwa da bakin ƙwarya a gari kaza sai dai ce insha Allahu in Allah ya so kenan a iya hashashensa wannan hashashe yakan iya dacewa kuma yakan iya kuskurewa domin sanin girgijen da zai yi ruwa da wanda ba zai yi ba wannan ilimi ne wanda yake banta da ubangiji tabaraka wa ta'ala an gane ko kamar yadda Allah ya faɗa mana a cikin alkur'aninsa inna Allah indahu ilmu sa'a وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير الشاهد وينزل الغيث Ubangiji ta'ala shi ne masani dangane da wato shi ne saukar ruwan sama domin shi yake saukar da shi kenan shi ya san lokacin da ruwa yake sauka hatta da manzannin ubangiji tabaraka ta'ala da mala'ikunsa ba sa tarayya da shi a cikin bangaren wannan ilimi domin hasisa ce daga cikin hasa'isu rububiya don haka kasancewar wannan hasashe cewa za a yi ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ko kuma za a yi zafi wanda ya kai digiri kaza ko iska za ta motsa lalle hashashe ne hashashen yana iya dacewa kuma yana iya kuskurewa amma a matsayinka na musulmi irin waɗannan al'amurra al'amurra ne na gaibu amma dangane da kai an gane ko shi kuma mai tiyo wani ɗan hashashen shi ne ya sa na'ura ya auna wannan yana iya dacewa kuma yana iya kuskurewa musamman ma kamar yadda su malaman falaki suke faɗa abin da ya shafi al'amarin iska a cikin abin da ya fi gaugawa game da rabin segon da iska tana iya canza akala to shi kuma daman girgije ne yake kaɗo shi iska ce kamar yadda ubangiji ta'ala ke gaya mana wa huwa allazi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati hatta idza aqallat sahaban thiqalan sukunahu li baladin mayyit فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون to don haka kasancewar yana iya hashashin cewa girgije zai zo gari kaza ya yi ruwa kamar da bakin gwarya amma ubangiji tabaraka ta'ala sai ya canza masa akala don haka dai a irin wannan shi bincike ne wanda yake na halak matsayin binciken halak ne saboda abu ne ake sanyawa a auna ya sha bamban da hanya wadda take ta diba an gane ku ta sha bamban shi wannan al'amari ne yana iya dacewa kuma yana iya kuskurewa amma a matsayin mu na musulmi baya halatta mu yanke shakka mu gasgata shi mu ce kawai kamar yadda mai tiyo suka ce za a yi ruwa ruwa za a yi kuma shi mai tiyan in har musulmi ne bai ya dacewa ya yanke shakka ya ce za a yi kaza sai dai ce insha Allah kina a iya hashashensa da auna aunan shi da yi na'am wai alwadu me ake cewa alwadu shine dora hannun dama akan na hagun a cikin sallah wai yaya kaifiyar shi take kaifiyar shi shine za ka dora tafin hannunka na dama akan tafin hannunka na hagu ya tsuntsinka kuma sai su zamanto akan tsintsiyar hannu me ake cewa tsintsiyar hannu shine nan wanda a hausa a larabci ake kiran shi zira an gane ku ko ku ake kiran shi arrusuk nake nufi arrusuk ake nufi shine a hausa muke ce masa tsintsiyar hannu kenan haka ne mutum zai yi tafin hannu in ya hau kan bayan tafin hannu ya tsotsin sai su zo nan karo su wannan shi ne nau'i na farko daga cikin nau'ikan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake a cikin sallarsa dangane da dora hannun dama akan na hagu ko kuma ya yi alkabur me ake cewa alkabur shi ne jimke hannun hagu da hannun dama kenan haka wannan jimkewa shine ake kiran shi alƙawu turawa haka kuma shine ake kiran shi alwabu wanda kowane ɗaya daga cikin wannan ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ma kai alwabu ko kuma kai alƙawu amma dangane da kuma hadisan da suka zo akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na dora hannunsa na dama akan na hagun a cikin sallah hadisi kusan 35 ke akwai ingantattu daga cikinsu hadisi ashirin kamar yadda muhammad ibn haya a sindi a cikin littafinsa da ya yi fatu daga kuwar fi hukumin rafi da aiki ala sudur sai da ya koro hadisan gaba daya riwaya kuma sahabi na ɗaya na bin ɗaya sahabi goma sha takwas suka rawaito suka ce haka suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na sallah dora hannun dama akan na hagun kuma ba bambanci tsakanin farilla da nafila malamai suka ce ya ishe ka hujja al'a'im wani a'immatu kutu a'immatul kutubi sitta waɗannan littattafai guda shida bukhari muslim abu dawud turmizi nasa'i ibnu maja ba wanda bai yi babi ba na dora hannun dama akan na hagu a cikin sallah haka duk wani littafi da ka sani na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma kar mu je nesa dauki mu wadda ta al-Imam Malik babi yayi na musamman akan haka na'am a sakin hannu sakin hannu a cikin sallah daidai da hadisi ya ga ifi babu kuma ba mu ba muka faɗa malaman malikiyar da kansu suka faɗa suka ce daidai da hadisi ya ga ifi babu suka ce an karhanta a cikin farilla mutum ya dora hannun dama akan na hagu me yasa kuka karhanta wasu suka ce saboda zai iya zamantowa matsayin kamar ka dogara ne kashin gini da wani abu wasu daga cikin malaman malikiya suka ce a'a in ka dora hannun dama akan na hagun kamar kana bayyana kushu'i ne wasu suka ce a'a dan kar jahili ya yi kudirin cewa wajibi ne an gane ku malamin ya zo ya ce suka ce kuma in dai ka yi don koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma suka ce ba laifi to dan wa dama ake yi haka ne yake cikin sharhin muktasar khalid in suka ce in ƙasa da bihiskina nan suka ce fala ba in dan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutum ya dora hannun shi na dama akan na hagu malaman malikiya suka ce ba laifi shine ibn abdul barr yake cewa dora hannun dama akan na hagu a cikin sallah yace ban taba sanin wani sabani daga wajen magabatan kwarai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da duk waɗanda suka biyo bayan su yace sai dai abin da aka rawaito daga Abdullahi dan Zubair cewa yana sakin hannun shi a cikin sallah Abdullahi dan Zubair yace kuma an rawo kaduru ya an khilafu yace kuma an rawaito sabanin haka cewa yana dora hannunsa na dama akan na hagu a cikin sallah shi abdullahi dan zubair to kaddara cewa ya inganta abdullahi dan zubair yana sakin hannun shi a cikin sallah an gane to sai mu ce da ibn zubair za mu yi koyi bayan manzon Allah ya ce sallu kamar ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda ko ganni ina sallah ko da ya inganta daga ibn zubair bai ya zama hujja a cikin addini tare da cewa kuma an rawaito yana dora hannunsa na dama akan na hagu wannan ibn abdulbar sai ya kuru cewa ga hadisai ingantattu waɗanda suka tabbata sifar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farilla ko nafila dora hannun dama akan na hagu a cikin littafinsa a tamhid lokacin da ya zo sharhin wannan babi da al'imamu malik ya yi na kan dora hannun dama akan na hagu amma kuwa maganar mutumin da ya saki hannun shi a cikin sallah ba ka da hujjar da za ka bata masa sallah an gane ko sallah ce ingantacciya tabbatacciya illa kasancewar wanda ya dora hannun dama akan na hagu a cikin sallah ya fi shi cikar lada ya fi shi cikar koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na'am wai magana wai shin haka ne da gaske ne duk wanda yi salati da sallama ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah yana isar masa kwarai da gaske haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar mana a hadisi sahihi manzon Allah yake cewa duk inda kuke ku mun salati da sallama duk wanda ya mun salati da sallama ubangiji ta'ala na isar mun da sakon wane dan wane ya ma salati wannan tabbas hadisi ne ingantacce a nan za ka gane jahilcin wasu daga cikin jama'a na musulmi musamman takarunmu waɗanda suke zaune a makka ko wannan in za ka je madina wai sai a dinga ka gaida mu manzan Allah an gane ko wai ka gaida masa manzan Allah ko daga nan in za ka tafi sai a ce ka gaida mu manzan Allah bayan shi manzan Allah ya ce duk inda kake a doron ƙasa in dai ka mai salati da sallama to Allah zai isar masa sai Allah ya sanar da shi ya rayar da shi wane dan wane ya mai salati wannan ko ma zalika alallahi bi aziz ba wani abu bane mai wahala ga ubangiji tabaraka wa ta'ala in ku dubu nawa kuka masa salati a lokaci da Allah zai iya sanar da shi darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabu zaka littafin da ke bayani dangane da hukunce-hukuncen zakka mun tsaya ƙarshen babi na 46 baban da malam ke cewa babu laisa alal muslimi fi abdihi sadaka baban da ke bayani cewa babu zakka akan musulmi game da bayinsa wanda kafin baban shine baban da ke bayani cewa ba maganar zakka akan musulmi dangane da dawakansa don haka kasancewar kamar yadda bayani ya gabata ba ta hanyar da musulmi zai fahimci ibada ya koye ta yayi ta kamar yadda Allah yake bukata illa ta hanya daya daya ita ce hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala a cikin alkur'anin sa ya hure mu da bayar da zakka wa aqimu salata wa atu zakka to dan haka manzon shi sallallahu alaihi wa sallama shi ya mana bayanin zakka daki daki ya nuna mana irin dukiyar da ake fitar mata da zakka da dukiyar da ba a fidda mata zakka ya nuna mana a wani lokaci ne ake bayar da wannan zakka kuma gwargwadon menene ake badawa a iya gwalgwadon menene idan mutum ya mallaka zakka ta kan iya zama wajibi a kansa kuma menene sharuɗin ita zakkar kaga a nan dai dawakai dukiya ne bayi dukiya ne to amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa babu zakka a cikinsu kenan ta ina muka fahimci wannan dole sai ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkaru shi Allah ya turo da alqur'anin kuma Allah ya tilasa masa yi ma bayan sa bayani dangane da abin da alqur'ani ya kunsa to dan haka anan sai ya ware mana cewa a cikin dawakai ba zakka ko doki dubu kamallaka an gane ko idan ya kasance dawakai ne ka mallaka na katihu tanadi ne ka yi kana kiwon dawakai don bukatunka da sauransu to ko kuma na ba da haya ne idan mutum ya bukaci hayar doki a bashi hayar doki ya je ya biya bukatunsa ya biya wasu 'yan kudade waɗannan dawakai in sun kai dubu dari ba zakka a cikinsu ba maganar cewa a shekara kowane doki sai an masa kuɗi ka jimance ka fudda zakka amma yau inda za a wayi gari sana'a ta ita ce sana'a ta sayar da dawakai in sari dawakai in kawo su kasuwa wanda yake da bukata na sayar masa idan lokacin zakka ta yi kowane doki sai na masa kima in ce wannan doki zai yi jika dari wannan doki zai yi dari biyu wannan zai yi dari biyar wannan doki zai yi miliyan guda gaba ɗaya sai in musu kima kuɗin da yake cikin aljihuna ko in na sai da wani doki in diba menene gwargwadon abin da ya kama na zakka in bada haka idan ya kasance saye da sayarwa kake ta bayi ma'ana kasuwancinsu to wannan su ma dole kowane bawa sai ka masa kuɗi sannan ka fitar da zakka amma idan ka tara bayi kawai saboda su yi maka hidima ko don wasu aikace-aikace ko kuma katihu ne ka yi to wannan gaba ɗaya babu zakka a kansu don haka sai muka muku kiyasin kan cewa kamar gidaje da mutum yake mallaka in ma ya rike su a matsayin kadara ko ta kakai ta kawo wani lokaci zai iya saidawa ya biya bukatunsa ko kuma gidaje waɗanda suke na haya to waɗannan gidaje ba maganar a ce a shekara sai an musu kima sai dai kuɗin da ka karɓa na haya in sun ajiyu sun kai gwalgwadon zakka sannan zaka hudda zakka amma ba maganar kowane gida a yi masa kuɗi amma sai aka wayi gari cewa sana'a ta ce in sayi gidaje da karka ina saidawa wanda na saya na aji yau ma in na game saya zan sayar masa daman na kasuwa ne ba na sayi shi bane ba saboda katihu ko kuma don wasu bukatu na a'a na sayi shi ne in na gari ba in saida kenan na zama dan kasuwancin sayan gidaje da sayarwa dole waɗannan gidaje da karka in shekara ta lokacin zakata sai na musu lissafi wannan kare na saye shi miliyan guda wannan na saye shi miliyan biyu wannan gida na saye shi miliyan biyar sai in jimlice in hada da kudaden da suke aljihuna da wata bangare na kasuwa da nake gaba ɗaya in fudda zakka amma in haka ne kawai kadara ka saye su ka zubar da su ka aji ba maganar ba ka saya in ka ga riba a yau ka saida ko kuma kasancewar kawai ka saye su ne don ka gina su ka ringa sanya haya da sauransu ko kuma gidajen haya ne to wannan ba maganar cewa sai an musu kima haka kamar misali motoci da kake da su na transfer in ma na daukan kaya ko na daukan mutane haka ko baburra waɗanda suke na haya kamar na kabu-kabu da sauransu ko kuma wasu injina na masana'antu su ma wannan ba maganar a yi musu kima sai dai kuɗin da suka tara in ya kai zakka a fidda zakka yau za mu tashi kenan babi na 47 قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب الصدقة على اليتامى malam Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na halaccin yin sadaka in ma ta wajibi ko kuma ta neman lada alal yatama ga marayu lafazin alyatama jam'i ne na yatim idan aka ce alyatim ma'khuzun ne min alyutim alyutim idan aka ce alyutim shine alinfirad ma'ana kadaita maraya ba a ce masa ba maraya domin ya kadaita daga wanda ke daukan ɗawainiyar shi amma fa a shar'ance shi maraici na kasancewa ta bangaren uba kuma shi ma da sharadi dan da mahaifinsa ya mutu kafin ya balaga shine maraya in bayan ya balaga ne ba a kiran shi maraya yaro ko yau aka haife shi idan uwar shi ta mutu in dai uban yana raye ba a kiran shi maraya a shar'anci amma a al'ada ana kiran shi maraya wannan babi abin da yake nuna mana halaccin yin sadaka in ma ta wajibi ko ta neman lada ga marayu قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام وابن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى وابن أبي كثير عن هلال بن أبي أمية عن هلال بن أبي ميمونة قال حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله فقال إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها فقال الرجل يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له ما شأنك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك فرأينا أنه ينزل عليه قال فمسح عنه الرهباء فقال أين السائل وكأنه حمده فقال إنه لا يأتي الخير بالشر وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة الخضراء إلا آكلة الخضراء أكلت حتى إذا امتدت خاسرتاها استقبلت عين الشمس ففلتت وبالت ورتعت وإن هذا المال خدرة خلوة فنئم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة abu sa'id al-kudiri Allah ya kara masa yadda ke ba da labarin cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana jalasa alal mimbar manzon Allah ya hau kan mimbarinsa ya zauna wajalasna haula mu kuma muka zauna a gefensa ma'ana muka zagaye shi wannan darasin da za mu iya ɗauka a daidai wannan gabar shine halaccin malami ko liman ya hau kan mimbari ba domin kudu ba ta juma'a ko ta idi lokacin da yake nihin ya ma jama'a wani wa'azi da wata faɗakarwa saboda nan ba kudubar juma'a ba ce ba kudubar idi ba ce amma faɗakarwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai musu sai ya hau kan mimbarinsa an gane ko shine yace jalasa zata yawmin alal minbar wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau minbarin sa ya zauna wa jalasna haula yace muku sai muka zauna a gefen sa faqala sai manzon Allah yace da mu inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min zaharati dunya wa zinatiha manzon Allah ya ce lalle na daga cikin abin da nake ji muku tsoro ku jama'a ta muminai bayan wucewa ta manzon Allah ya ce ma yuftahu alaikum min zaharati dunya wa zinatiha abinda za a buɗa muku nan gaba wato na ƙawa ta rayuwar duniya an gane ko kar ka fahimci cewa wannan shi kadai ne abinda manzon Allah yake ji mana tsoro a a yana daga cikin abinda manzon Allah yake ji mana tsoro nan gaba saboda min anan tabi'iriya ce inna mimma akhafu alaikum lalle na daga cikin abinda nake ji muku tsoro min ba'adi bayan wucewa ta manzon Allah ya ce ma yuftahu alaikum min zaharati dunya wa zinatiha abinda za a buɗa muku nan gaba wato na ƙawa ta rayuwar duniya me za mu iya ɗauka na darasi a nan shine tsabar tausayi wanda Allah ya kimsa a cikin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da muminai kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum sai ce bil mu'minina raufur rahim game da muminai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai matukar rangwame ne sannan kuma mai tausayawa ne kamar yadda ubangiji ta'ala a cikin suratu tauba ya ce wa rahmatun lillazina amanu minkum manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama matsayinsa rahama ne ga waɗanda suka yi imani daga cikin ku kamar yadda ka cokan ubangiji ta'ala ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin to dan haka wannan sai ka kilga shi daga cikin irin tausayi da Allah ya cusa a cikin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine anan yake ma sahabbai gargadi yake cewa lalle yana daga cikin abin da nake ji muku tsoro min ba'adi bayan wucewa ta manzon Allah ya ce ma yuftahu alaikum min zaharati dunya wa zinatiha abinda za a buɗa muku nan gaba wato na ƙawata rayuwar duniya lafazin wazinatiha malamai suka ce adafu tafsir ne domin lafazin zahara da lafazin zina duka mutaradifan ne a wajen ma'ana idan aka ce zahara ainihi dai a yare wanda yake na larabci shine furen itaciya domin a jikin itaciya ba abin da ya kai kyan hure an gane ko to don haka duk abin da zai kayatar da kai shine ake amfani da wannan lafazi kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa wala tamuddanna aynayka ila ma matta'ana bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairun wa abqa to abinda ake nihi da zaharatid dunya wa zinatiha wato shine kasancewar duk wani abu wanda yake na jin daɗi na rayuwar duniya kamar kaya waɗanda suke na tarkace na amfani na yau da gobe da kuɗaɗe da irin tufafi da duk wasu abu wanda rayuwa wato ke son shi ke kaunarta ma'ana abin da mutum yake son ya ga ya tanaje shi a rayuwarsa wannan shine iya abin da ake kira da zaharatul hayati duniya shine faqala rajulun wato sai wani mutum ya ce ya rasulallahi ya manzan Allah a waya atiyal khairu bishar ya ce ya rasulallahi yanzu alkhairi zai zo da sharri yanzu alkhairi na zawa da sharri iyani ne ne kasancewar dukiya dai alkhairi ce to yanzu alkhairi ya zo da sharri iya abin da yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me za a yi fasakatan nabiyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ja bakin sai kame a wannan gaba ta cewa faƙala rajulun ya rasulallah a waya a ce alkhairu bi shar ya ce ya manzan Allah yanzu alkhairi zai zo da sharri nan gaba a nan za mu iya ɗaukan darasi duk lokacin da ɗalibi bai fahimci abu ba to ba laifi ya yi tambaya ga malam malam ka ce kaza to kaka al'amarin nan zai iya kasancewa amma ya kasance tambaya ce ta neman fahimta ba tambaya ba ta neman kurewa kamar yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk tambayar da za su masa tambaya ce ta neman fahimta da fa'idanta to shine anan yake cewa a waya ati alkhairu bi shar wai yanzu alkhairi na zawwa da sharri fasakata annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya bakin sai kame a wannan lafazi na fasakatan nabiyu sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce dalili ne wanda malami idan aka masa tambaya to ya kamata idan bai fahimci ba ko kuma bai halarto amsa ba to ya kamata ya yi dan shiru ya dan yi tunani akan wannan in ya so ya ba da amsa domin a nan malamai suka ce akwai ihtimalin kawaici da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi yayi tunanin wace amsa ce zai bashi akan tambayar shi tare da cewa kawaicin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a nan domin duk abin da aka ma manzon Allah tambaya in dai ba shi da amsarsa to manzon Allah sai ya yi jiran wani saƙo ne zai zo masa daga wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala faƙila lahu wannan mutum sai aka ce masa ma sha'anuka menene lamarinka tukallimun nabiyya sallallahu alaihi wa sallama wa la yukallimuk kana ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama magana bayyatanka maka me ya same ka anan su sahabbai suna zargin sa suna ganin cewa irin wannan tambaya ai bai dace ba ga ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tambaya ka masa magana kuma ya ja bakin sa ya kyale bai tanka maka ba fara'aina annahu yunzalu alai abu sa'idi yake cewa sai muka yi zaton cewa ana saukar masa da wahayi ne kamar yanda a wata riwaya da za ta zo nan gaba cewa yi fazananna annahu yunzalu alaihi sai muka yi zaton cewa ana saukar masa da wahayi ko kuma ka fassara fara'aina annahu yunzalu alaihi sai muka ga alamun cewa wahayi ne ake masa saboda akwai alamu da yanayi wanda sahabbai in sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan yanayi to sun tabbatar da cewa wahayi ne ake masa saboda kasancewar zaka ga jikinsa yana takura an gane ko kamar mutum ya je suma irin yadda kamar misali mutumin da yake cikin hamar suma yana karkarwa da wannan to irin wannan yanayi yana zoma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jikinsa ya canza saboda wahayi abu ne mai nauyin gaske kamar yadda Allah yake cewa inna sanuliki alayka qawlan sakila wanda kuma sahabin da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana kan taguwarsa ana masa wahayi yake cewa taguwar ta ringa wannan yace nayi zaton cewa rogajewa za ta yi da lokacin da kuma yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dora cinye shi akan tawa yace ana masa wahayi tamkar an dora mu wani babban dutse yace wallahi nayi zaton cewa gaba daya cinyar tawa za ta dagargaje to shine anan ya ce saboda haka anan kenan sahabbai suna da wasu alamomi waɗanda suke gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana masa wahayi qala sai yake cewa fa masaha anhu rahaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya shafi jibi daga goshinsa kamar yadda riwaya nan ga wani yace fa masaha an jabinihi rahaba manzon Allah sai ya shafi jibi daga goshinsa wanda damun jibi wannan alama ce daga cikin alamomin da ake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi wanda hadisi ya gabata a cikin wannan littafi tun a cikin kitabu badi'il wahayi Aisha Allah ya kara mata yadda aka mata tambaya yaya kuke gane an ma manzon Allah kaifiyar yadda ake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi an gane ku sahabin ba Aisha ba wani sahabi ne wanda yake sunan shi ya kwanta min shine sai yake cewa wala qad ra'aituhu yanzilu alaihi alwahyu fil yawm ash-shadid al-barr fayafsimu anhu wa inna jabinahu la yatafassadu araqa yace wallahi na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ana masa wahayi a cikin yini yini wanda yake mai tsananin sanyi ya ce wannan wahayi ya yanke ce wallahi goshin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tsiyayin rahawa wannan jibi saboda haka wannan alama ce wadda ta nuna kawaicin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bai tanka ma wannan sahabi da ya masa tambaya yana jiran wani sako ne zai zo masa daga wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala game da bada amsar wannan tambaya wannan shine ke ƙara tabbatar mana cewa duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai faɗa ba wani ra'ayinsa bane ba son zuciyarsa bane sako ne daga wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala kamar yadda Allah ya wanke shi dangane da ra'ayi da son zuciya wa ma yandiqu anil hawa in huwa illa wahayyuha dan haka can yace qul inna ma unzirukum bil wahyi haka kuma a cikin hadisi sahihi manzon Allah yake cewa yake cewa alawa inna ma harrama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mislu ma harrama Allah yace ku san da cewa duk abin da manzon Allah ya haramta to daidai yake da abin da Allah ya haramta saboda shi ba ba shi da nashi iya abin da yake kanshi shine isar da sako to shine anan Abu Sa'id yake cewa fa masaha anhu rahaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya shafi ya goge jibi da rubushinsa faƙala aina sa'id manzon Allah sai yake cewa ina mai tambaya ina wanda yake tambayar cewa a waya a tiyar khairu bi shar shin yanzu alkhairi zai zo da sharri manzon Allah ya ce ina mai tambayar wa ka'annahu hamidahu ka ce abu sa'id tamkar ya gode masa addamir anan ya udu ila abi sa'id kamar yanda a waccan riwaya me yake cewa laqad hamidnahu laqad hamidnahu ala zalik yake cewa wallahi mun gode ma wannan sahabi akan wannan abin da ya leko da ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan tambayar in ba dan ya masa wannan tambaya ba ba za mu fa'idanci wannan darasi ba shine yace wa ka annahu hamidahu ka ce Abu Sa'id wato ya gode ma wannan sahabi da ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato wannan tambaya shine a waccan riwaya yake cewa laqad hamidnahu hina qala ala zalik ko kuma hina qala ali zalik yace wallahi mun gode masa yayin da ya leko irin wannan tambaya ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faƙala sai manzon Allah ya ce da shi innahu la ya ati alkhairu bi sharri manzon Allah ya ce ka san da cewa alkhairi fa baya zawa da sharri wanda a wacce riwaya ce ayi innahu la ya ati alkhairu illa bil khair yace alkhairi baya zawa sai da alkhairi an gane ko wannan kenan abin da yake tabbas duk wani alkhairi to bai zawa da sharri amma kasancewar shi sharri kuma yana zawa da alkhairi akasin haka kenan su da yawa wani abu za ku yi zaton cewa sharri ne amma sai ya zama to alkhairi kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa kutiba alaikum alqitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun su da yawa za ku ga abu kamar sharri ne to amma sai ya zama to bayan shi akwai alkhairi shine sai yake cewa wa inna mimma yumbitu rabi'u yaqtulu aw yulim manzon Allah ya ce lalle dukkan ko kuma galibin abin da ke damuna ke tsirasuwa manzon Allah ya ce kashewa yake aw mu ko kuma ya kusantar da mutum zuwa ga hallaka an gane ko min anan ba tabi'iriya bace ba taksir ne kamar yadda waccan riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cayi wa inna kullama ambatar rabi'u yaqtulu habatan aw yulim dukkan abinda damuna ke tsirasuwa kashewa yake ko kuma ya kusantar da mutum zuwa ga hallaka shine anan yace wa inna mimma wa inna mimma yumbitu rabi'u lalle duk abinda damuna take tsirasuwa ya wato kashewa yake auyulinmu ko kuma ya kusantar da bawa zuwa ga hallaka manzan Allah sai ya tuge ya ce illa akilatal khadra ya ce sai dai mai cin tsanwar ciyawa ma'ana dabba wadda za ta ɗanci tsanwar ciyawa ta yi kiwo ta yi kiwo manzan Allah ya ce akalat idan ta ci ta ci ta ci ta koshi shi ne ya ce hatta izamtar da khasirataha lokacin da tsatsanta wato ya leki a wacce riwaya ya ce hatta izamtala at khasirataha wato lokacin da tsatsanta ya meke dabba idan tana da yunwa zaka ganin hakarkarinta ya fada amma duk lokacin da ta ci ta koshi zaka ga ya dago ta ci ta koshi kenan shine yace hatta izamtaddat khasirataha lokacin da tsatsanta wato ya meke kenan ta ci ta koshi lafazin khasira ta ha lafazi ne wanda yake musanna idan aka ce khasira wato shine tsatso kenan ko kuma ka ce kuibi duka dai yaran hausa ne maza Allah ya ce istaqbalat aina shams sai kaga wannan dabba ta je wato ta shiga cikin rana an gane ko ta je ta shiga cikin rana ta yi kwance inda za ta samu gumi fasaladat maza Allah ya ce sai kaga tana tuka an gane me ake cewa tuka dabba in ta ci ta koshi ta ci ciyawa ta ci ciyawa ta koshi sai kaga tana furzo ciyawa nan daga cikin cikinta ta sake taunawa ta sake taunawa wata ta zo da wata kuma ta sake ci shine a hausa ake kiran shi tuka fasaladat ya ce sai ta yi tuka wabalat sai ta yi bawali ta yi kashi warata'at kuma sai ta koma ta sake kiwo an gane ko kenan wannan dabba wadda take mai hankali in ta ci ta ci ta cika cikinta wanda idan ta sake ta bar cikinta akan haka to kai tsaye za ta kumbura ta faɗi ta mutu amma in ta san ta cika cikinta me za ta yi maza sai kaga ta nemi hantsi inda za ta samu gumi sai ta je ta kwanta a cikin rana idan ta je ta kwanta ta yi birgima ta yi birgima kuma wannan ciyawa da ta cika cikinta sai ta ringa tuka idan ta ringa tuka zuwa jimawa sai ka ga cikin ya kunci idan ya kunce za ta yi kashi sai ta yi bawali idan ta yi bawali shikenan wannan ciki ya saci me za a yi kuma sai ta koma hallo ta sake ci shine sai manzon Allah yake cewa wa inna hazal mala a takaice anan wannan gaba misali ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato yake sanya mana dangane da cewa jama'a dangane da al'amari na duniya mun kasu kashi biyu akwai wanda yake da kwadai da zalama wanda shi misali shi tamkar wannan dabba dabbar da kawai kasancewar ita dai ta samu ta cika cika cikinta ba ruwanta da za ta hallaka ko ba za ta hallaka ba wanda shi ba ruwan shi da hanyar Allah ya halitta masa yake halaka yake haram shi dai famar ya tara dukiya yake wanda a ƙarshe wannan dukiya da yake kwaɗayin tara ta zai kai za ta kai shi zuwa ga hallaka daidai da dabbar da ta je ta yi kiwo ta ci ta ci ta ci ta ci ba ta je ba ta yi birgima ba ta yi tuka ba an gane ko ba ta yi kashin wannan ciyawa ba ta yi bawalinta ba shikenan kawai ciki sai ya kumbure sai ta faɗi ta mutu wannan tamkar ne misali ne ga mutumin da yake kwaɗayi akan tara duniya ba ruwan shi da hanyar Allah ya halatta masa yake halatta yake haram kuma ba ruwan shi da ya fitar da haƙƙi na dukiya ya ba waɗanda suke mabukata shi dai ya tara dukiya to wannan ƙarshen shi shine tabewa da hallaka wannan kwa misalin wannan da manzon Allah ya ce illa akilatul khadra sai dai wadda take wato mai cin tsanwar ciyawa wanda in ta ci ta ci ta cika cikinta manzon Allah ya ce sai ta je ta fuskanci rana inda za ta dan samu gumi in ta samu gumin rana ta yi burgima ta yi burgima ta yi tika in ta yi tika ta yi bawali ta yi kashi sannan kuma sai ta koma kiwo wannan misali ne ga mutumin da yake taka tsantsan dangane da neman tarkace na rayuwar duniya duk abin da zai nema na dukiya zai tsaya ya taka tsantsan ya san ina ne inda Allah ya halitta masa idan ya samu wannan dukiya zai yi kokarin duk wani haƙƙi na Allah ya fitar da shi an gane kuma ba zai mai da himma shi da kwaɗayin shi kawai shi kan akan tara duniya to wannan daidai yake da wannan dabba wanda in ta ci kenan za ta je ta yi tuka kuma ta yi bawali ta yi kashi kenan mutumin da in ya samu dukiya zai yi kokarin duk wani datti na dukiya ma'ana kamar zakka da taimaka ma waɗanda suke mabukata to zai yi kokarin ya taimaka musu kenan wannan shi shine zai kubuta amma wancan kawai wanda ba ruwan shi sai dai ya cika cikin shi to daidai yake da mutumin da iya kwaɗayin shi da hannunsa kawai shine tara duniya wanda al'amarin shi karshen shi shine tabewa da halaka shine anan sai maza Allah ya ce wa inna hadha lamala khadratun kulwa an gane ko kenan abinda muke so mu gane misali ne na mutum biyu mutumin da yake da hadama da zalama dangane da al'amari na duniya shi dai kawai ya tara dukiya ba maganar ya taimaka ma wani ba maganar ya fitar da hakkin Allah a cikin dukiyar shi shi kawai iya tunanin shi ta yaya za a iya samu kuɗi to daidai da dabbar da za ta je kawai ta cika cikinta in ta cika cikinta kai tsaye za ta kumbura ta faɗi ta mutu wanda ya tara wannan dukiyar amma za ta zame masa azaba a gobe kiyama wannan shi na biyu sai ya zamanto yana taka tsantsan a wajen neman dukiya ba zai nemi dukiya ba sai ta hanyar Allah ya halitta masa kuma in ya nemi dukiyar ba zai zama dan tsako samu kaki dangi sai ya yi kokarin duk wani haƙƙi na Allah a cikin dukiyar ya fitar da shi daidai da wannan dabba wanda in ta ci ta ci za ta yi tika ta yi bawali ta yi bayan gari sannan kuma sai ta koma hannu ta sake nema shine sai manzon Allah ya ce wa inna hadhal mal lalle ita wannan dukiya da kuke gani khadiratun hulwa manzon Allah ya ce tsanwa tsanwa sannan kuma mai zaki ce a wajen ɗanɗano in ma ya zamanto wa inna hadha almala almali ya zamanto anan almuradu bihi a duniya lalle wannan duniya da kuke gani abu ce wadda take tsanwa domin launi tsanwa ya fi kayatar da ido hulwatun sannan kuma mai zaki ce domin duk wani abu mai zaki ya fi kayatarwa a wajen ɗanɗano don duk dan iccen da za a ce ga ya hada wannan sifa biyu ga ya launin shi tsanwa ne sannan kuma ga zakin dandano to ya fi kowane dan icci an gane ko domin ai ita dukiya bangare ne daga cikin kawa ta rayuwar duniya kamar yadda Allah ya ce almalu wal banuna zinatul hayatid dunya kamar yadda can ubangiji ta'ala ke cewa zuyyina lin-nasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanadiril muqantarati minaz zahabi wal fidda wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harb dhalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab kuma haka hadisi sahihi wanda na cikin muslim manzon Allah yake cewa yake cewa inna yake cewa inna inna dunya khulwatun khadira wa inna allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kayfa ta'malun fattaqu dunya wattaqu nisa fa inna awwala fitnati bani isra'ila kanat fin nisa to dan haka wasu malamai suka ce da yace innal mala anan kenan menene ma'anarsa inna dunya lalle ita duniya khulwatun khadiratun manzon Allah ya ce abu ce wadda take tsamuwa domin akwai rudi akwai jan hankali sai yake cewa hulwatun sannan kuma mai zagin ɗanɗano manzon Allah sai yake cewa kenan ba wahala ta kan iya rudan mutum sai ya ce fa ni'ima sahibul mal sahibul muslimi ma a adamin hul miskin manzon Allah ya ce ma dalla wato da yar uwar musulmi ko kuma mu ce abokin musulmi menene abokin musulmi ita ce dukiya an gane ko sai ya ce ma a adamin miskin dukiyar da ya dauka ya taimaka ma miskini wani yatima da maraya wabna sabili da bako dan wucewa duk dukiyar da za a taimaka ma jama'a manzon Allah ya ce madalla da irin wannan dukiya kenan dukiyar da me ita ya san akwai haƙƙi na ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikinta sai shi abu sa'id yake cewa au kama qala annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya faɗa domin a waccan riwaya ne yake cewa tayi fa ni'mal ma'unatu fa ni'mal ma'unatu huwa yace ma dallada wato mai kawo agaji ita ce dukiya dan haka anan maimakon ya jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lafazin da ba daga bakin shi ba ya fito to shi yasa sai ya ce au kama qalan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama ko dai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cewa fa ni'ma sahibul muslimi ma a aqamin hul miskina wal yatima wa ibn sabil ma dalla da abokin musulmi ma'ana ita ce dukiya dukiyar da ya dauka daga cikin ta ya ba miskini idan aka ce miskini shine mabukaci wal yatima da maraya wabna sabili da bako dan wucewa sai ya ce wa innahu man ya'khudhu bi ghairi haqqihi lalle duk mutumin da ke karbar dukiya wato ba da haƙƙinta ba ma'ana ba ta inda Allah ya halitta maka ba yaki halaka yaki haram manzo Allah ya ce matsayinsa kallazi ya'kulu wala yashba kamar mutumin da ke ci ne baya koshi a kawo masa kwano ya kauda shi a kawo masa wani ya kauda idan kwano goma za a kawo masa zai tashi da su amma bai koshi ba tamkar mutumin da ke ci baya koshi an gane ko mutumin da yake haba-haba da salama a wajen tara dukiya ba ruwan shi da halak ba ruwan shi da haram shi dai a ce ya tara dukiya manzon Allah ya ce tamkar mutumin da ke ci ne baya koshi manzon Allah ya ce sannan waya kunu alaihi shahidan yawmar kiyama manzon Allah ya ce kuma dukiyar za ta zamanto mai shaida akan shi a ranar kiyama cewa ya tara ta bai fitar da haƙƙin Allah a cikinta ba kuma cewa ga ta hanyar da ya neme ta hanya ce wadda take haramtacciya wanda mun wuce da hadisi tun a farkon wannan littafi wanda ke bayanin cewa duk mutumin da ya taskance dukiya bai fidda ta ba a ranar kiyama Allah zai matsala wannan dukiya tamkar wani maciji wanda yake zai maida ta maciji wanda yake mai kafanni wanda yake mai kura macijin zai nannaɗe masa wuya ya yi ta saran shi sai ya ringa ce masa ana kan zuka ana maluka ni ne taskarka ni ne dukiyarka an gane ko ya ta azautar da shi a yinin da tsayuwar shi ta kai shekara dubu hamsin to don haka wannan hadisi kamar yadda bayani da ya gabata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na sanya mana misalin bayi dangane da al'amarin duniya akwai wanda wato ke taka tsantsan ya nemi dukiya ta hanyar Allah ya halitta masa kuma bayya mai da hamminsa da kwaɗayinsa kai shi kawai akan tara duniya zai nemi duniya amma ba ita bace ba hamminsa kuma in ya nemi duniyar ma zai yi kokari duk wani abu wanda yake na haƙƙin Allah subhanahu wata'ala ya fitar da shi an gane ko don kada wannan dukiya ta hallaka shi a gobe kiyama don haka manzon Allah sai ya kamanta shi da akilatul khadra ma'ana dabbar da ke cin tsanwar ciyawa idan ta dan cika cikinta kenan sai ta je ta samu rana ta sha gumi in ta samu gumi ta yi birgima ta yi birgima ta yi tuka sannan ta yi bawali ta yi kashi sannan kuma sai ta koma ta yi kiwo to haka mumini idan ya nemi dukiya ya dan ci ya koshi ya biya bukatunsa to abin da ya rage zai yi kokarin taimaka ma waɗanda suke mabukata an gane ko ya fitar da abin da yake haƙƙin Allah subhanahu wataala shi kuma wannan nabi mutumin da yake da zalama da hadama akan tara duniya ba ruwan shi da halaka ba ruwan shi da haram daidai yake da dabbar da in ta je makiyaya kawai ita dai ta cika cikinta ba ruwanta da ciki ya cika ta ci ta ci ta ci ta ci idan ta ci kawai ciki sai ya kumbura sai ta fara ta mutu to haka shi mai neman duniya yana zalama yana neman ta bai tantance ba kawai mutuwa sai ta cin masa a wannan lokaci kuma zai yi nadama ya ringa neman cewa a dawo da shi duniya ya gyara aikinsa alhali lokaci ko ba lokaci bane wanda yake na dawowa to don haka a cikin wannan hadisi kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tsawatar da jama'a ta muminai cewa kar su yi hamayya wato dangane da al'amarin duniya domin yin hamayya akan neman duniya haramun ne a bangare tak yake halatta musulmi su yi munafasa a yi takara a yi hamayya shine kan abin da ya shahi lamarin addini al'amari wanda yake na lahira idan ka ga mutum yana da kokarin neman ilimi to ka yi kokarin cewa sai ka kire shi idan ka ga mutum yana da kokarin ibada to yi kokarin cewa sai ka bi shi amma bangaren abin da ya shafi duniya ba a bukatar musulmi su yi hamayya kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun don haka dai wannan hadisi iya alakar shi da wannan babi da malam ya shigo da shi wannan gaba da yake cewa fa ni'ma sahibul muslimi ma a'ba minhu al miskina wal yatima wa ibn sabil ash-shahid wal yatim kenan halaccin ba da dukiya ta zakka zakka ta wajibi ko kuma sadaka ta neman lada ga marayu babu zakati ala zawji wal aitami fil hijra قاله أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da halaccin ba da zakka ga miji ma'ana mace idan Allah ya wadatar da ita da dukiya in ta fitar da zakka to ba laifi za ta iya ɗaukan wannan zakka ta ba mijinta wal aitami fil hijir ko kuma marayu waɗanda suke cikin falfajiyarsa ma'ana wanda 'ya'ya ne marayu yana rike da su yana tattalin su to ba laifi za ta iya ɗauka ta ba su ko da a ƙarƙashin shi suke shi yake ciyar da su yake shayar da su an gane ko sai yake cewa qalahu abu sa'idin anin nabi sallallahu alaihi wasallam abu sa'id al-khudri ya faɗi wannan hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wannan hadisi ya riga ya gabata shine hadisin Abu Sa'id wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa ni'ma sahibul muslim ma ada minhu miskina sai ce wal yatima wa ibn sabil qala haddathana Umar ibn Hafs qala haddathana Abi قال حدثنا العامش هو سليمان ابن مهران الكاهلي الكوفي قال حدثني شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنهما أنه قال فذكرته لإبراهيم فحدثني إبراهيم عن أبي أبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنهما بمثله سواء أنها قالت كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدقن ولو من هليكن وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في هجرها فقالت لعبد الله سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في هجري من الصدقة فقال سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي فمر علينا بلال فقلنا سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في هجري وقلنا لا تخبر بنا فدخل فسأله فقال من هما قال زينب قال أي الزيانب قال امرأة عبد الله قال امرأة عبد الله قال نعم ولها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة هو بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عن زينب بنت عن هشام هو بن أروى عن أبيه هو أروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله علي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة إنما هم بني فقال أنفقي عليهم فلك أجر ما أنفقت عليهم wato wannan hadisi na farko amurgun al-haris ke cewa zainab matar abdullahi dan mas'ud allah ya kara mata yadda ke cewa na kasance a cikin masallaci al'alif wallam anan lil ahad ba kowane masallaci ba ne illa masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fara'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam sai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faƙala sai manzon Allah ya ce da ni tasaddaqna walau min hudiyikun ku jama'ar mata manzon Allah ya ce ku yi ƙoƙari ku yi sadaka ko da kun dukkan ku ne manzon Allah ya ce ku ɗauka ku yi sadaka da su lafazin alhuli shine abin da mace ke ado da shi na kwandage da sarka da warwaro da dan kunna da zobanya wa kanat zainabu tunfiqu ala abdullahi wa ala wa aitamin fi hijriha ita wannan zainab mawadaciya ce mijinta abdullahi dan mas'ud ita take ciyar da shi kuma take ciyar da marayun da suke cikin kularta ma'ana marayu waɗanda suke cikin gidanta kasancewar a wancan zamani ba magana gidan marayu saboda zamani ne na taimakekeniya wanda kowa fa ma yake samu hanya ta alkhairi idan ka ga maraya gidanka kawai za ka ɗauko shi ka ajiye shi amma a yau da yake abubuwa sun ɗan yi nisa maraya ba wanda ya kula da shi sai dai in an samu wasu sun taimaka wani ya zo ya ringa ci da gumunsu a zo a yi gidan marayu wanda da yawa akwai gidan marayu amma ba kowa bane yake fi sabilillahi wani shi ya raba da marayan ne don ya cika aljihunsa wani kuma fi sabilillahi kawai don ya taimaka ma marayun ya zamanto duk wasu matsaloli an gusar da su to amma a irin wancan zamani ba magana cewa ga gida na musamman gidan marayu idan aka ga maraya jayayya ake kowa ca yake shi zai dauke shi saboda manzon Allah ya kudaitar da mu'minai cewa ni da duk mutumin da ya dauki nauyin maraya ya rene shi manzon Allah ya ce kafada da kafada za mu shiga aljanna da shi a gobe kiyama ni da shi a gidan aljanna kafada da kafada to don haka a wancan lokaci duk wanda yake da maraya kawai duk wanda ya ga maraya famar ya dauke shi ya kawo gidan shi yake tattale shi shine anan yake cewa ta kasance tana ciyar da mijinta wa'aita min fi hijriha kuma da marayu waɗanda suke cikin kularta an gane ku kenan dan haka anan ya kamata matan mu'minai in kuɗin cewa ne ya rage kenan su su yi kokari su agaza nan wa Zainab ya kamata su dau darasiwa da yake tana da dukiya ba ita take ɗaukan nauyin mijin ba an gane ku ita take ɗaukan nauyin shi kuma da duk marayun da suke cikin kularta فقالت لي عبد الله سي تفدا ga Abdullahi dan Mas'ud tace masa san Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam je ka ka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yajzi anni an unfika alayka wa ala aitami fi hijri min as-sadaqa shin wai ya halatta ya zai wadace ni in dauki sadaka ta in baka kai da marayun da suke karkashin kulata je ka ka tambaye shi abdullahi dan mas'ud ya ce sali an ce rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a ake da ya dace ki je ki tambaye shi ni na je in tambaya ai da kumya an gane ku shine yake cewa fan take cewa fan dalaftu ila nabi sallallahu alaihi wasallam zainab take cewa sai na tafi wajen wato shine take cewa fandalaktu ila nabi sallallahu alaihi wasallam sai na tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin na tambaye shi shin ya halatta in dauka in ba mijina da marayun da suke karkashin kulata ta ce fa wajadtu ra'atan min al-ansari ala al sai na samu wata mata daga cikin mutanen Madina a kofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hajatuha mithlu hajati a wata riwaya ce hajatu ha hajati bukatar da ta zo da ni ita ce bukatarta an gane ita ma zauwa ta yi ta yi tambaya shin ya halatta ta dauka ta ba mijinta famarra alaina bilal bilal sai ya wuce da mu muna nan tsaye a kofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa kulna sai muka ce da bilal salin nabiyya sallallahu alaihi wasallama je ka ka tambaya mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yajibi anni an umfika ala zawji wa aitami li fi hijri kenan dai ita ta dau magana tunda dai bukatun da duddi ne tambaya mana manzon Allah shin ya halatta mu ɗauki sadakar mu mu ba mijinmu da marayun da suke ƙarƙashin kular mu shin ya wadatu ya isa wa kunna sai muka ce la tukbir bina amma fa kada ka bada labarin cewa su wani ne a kofa kai dai je ka tambaya mana nan halaccin in kana da wata tambaya in kana jin kunyar ka tinkari malami da wannan tambaya ba laifi zaka iya wakilta wani ya je ya maka tambaya kamar yadda suka wakilta bilal a wannan lokaci fa an gane ko saboda kasancewar anan menene suke nan kenan rufa ma mazan su asiri saboda kasancewar ba a bukatar duk wani abu da zai iya nuna cewa mutum ya aibanta ya kaskanta a matsayin ka na musulmi kai ka fito ka faɗa saboda haka anan dan su lindube mazan su a ce ta ɗauka ta ba shi sadaka ai akwai dan wannan to don haka suka zo da kansu a wannan lokaci kuma suka ce ma bilal kar ka faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa su wane ne fadakala fasa'ala bilal ya shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaya musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala man huma manzon Allah ya ce su wane ne bayan da za a yi kala sai ya ce zainab bilal ya ce zainab saboda bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yake gaba da bin umarninsu su sun ce kar ya ba da labari manzon Allah kuma ya tambaya su wane shin ta manzon Allah za a ko ta su za a bi dole manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za a bi umarninsa sai ya ce Zainab qala sai manzon Allah ya ce da shi ayyu zayani wace Zainabun wace zainabun domin zainabun sun wuce a lissafa kamar yadda bayani ya gabata a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma zainab biyu ke akwai akwai zainab matar shi zainabu binci jahash sannan kuma akwai diyar shi zainab qala mar'atu abdullah yace zainab yar abdullahi matar abdullahi dan mas'ud qala sai yace na'am manzon Allah yace kwarai idan ta dauki idan suka dauki saraka suka ba mazan su da marayun da suke karkashin su wannan sadaka ta yi ta isa ta zame musu garkuwa tsakaninsu da wuta a ranar kiyama ba wato mazansu da marayun da suke cikin karkashinsu baya nuna cewa abin da suke nihi na samun kariya da gidan wuta ba za su same shi ba don wasu malamai akan ayaji zai an ne a nan suka ce abin da yake nunawa a shi sadaka ce ta wajibi shi ku dama ba bambanci sadaka ta wajibi da ta neman lada mace za ta iya dauka ta ba mijinta sai dai shi ba zai dauka ba ya bata in ka hudda zakka ba ka ba matarka ba saboda kasancewar duk wanda nauyin shi a kanka yake kai kake bashi ci kake bashi sha kake daukan dawainiyar shi to ba za ka dau zakka ta wajibi ka bashi saboda kasancewar wannan sai ya zamanto hanya ce ta wayo dangane da ture nauyin da yake kanka amma misali kai kake ciyar da ita kake shayar da ita matarka ce to amma tana da wani nauyi a kanta wanda bai zama tilas a kanka ba tana da wani bashi da sauransu ba laifi za ka iya ɗaukan dukiyar zakka ka biya mata wannan bashi da ake binta shi ne sai mazan Allah ya ce kwarai wala ha ajira tana da lada biyu ajirul qarabati wa ajirul sadaqa ga ladan zumunta kuma ga ladan sadaka saboda miji dan uwanki ne idan kika bashi ga ladan zumunta sannan kuma ga ladan sadaka a wannan hadisi na biyu Zainab wato diyar Ummu Salama wannan kuma ita ma wata Zainab kin ce kuma agolar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce qalat sai take cewa kuntu ya rasulullah Ummu Salama tace ya manzon Allah an gane mahaifiyar tata aliya ajrun an unfika ala bani abi salama tace ya rasulullahi shin yanzu ya halatta in dauki dukiyata in ciyar da ƴaƴan abu salama mijina ƴaƴanta ne wanda suka haifa da abu salama shin ya halatta wai ta dauki dukiyarta ta ciyar da su maza tace inna ma hum baniya tace ya rasulullahi ƴaƴana ne na tsatsuna ko kuma ƴaƴana ne na ciki na dai faƙala sai manzon Allah ya ce an fiƙi alaihim ciyar da su dukiyarki falaki ajru ma an farki alaihim duk abin da kika ciyar da su manzon Allah ya ce kina da ladan sadaka a kansu an gane ko dan haka iyanka in ka ba su abinci kana da ladan sadaka a kansu tare da cewa ciyar da su wajibi ne amma kana da ladan sadaka saboda ciyar da 'ya'ya wajibi ne akan uba in uba ya riga ya mutu wannan wajauci ya dawo kan uwa uwa za ta nemi abinci ko ma ta yaya ta ba diyanta to amma duk abincin da za ta ba su tana da ladan sadaka a wajen ubangiji ta baraka ta'ala shine iya abin da malami babu nan za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك